أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan lokaci da muke gabatar da tafsiri a wannan zawiya ta Madinatu Taqwa a makarantar Hadi Rasul wanda take anguwan sarakuna a yammacin tudun arewacin tudun Salman yau ishirin da uku ga watan Ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan shida 2016 muke gabatar da wani tasiri wanda wani bawan Allah Alhaji Sunusi Umar ya ɗauki nauyin a sakawa a Globe FM Allah ya saka masa da alheri. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تعلم عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب idan bayina in ji Allah subhanahu wa ta'ala suka yace idan bayina suka tambaye ka ina nake bayina suka ce ina nake Allah ne subhanahu wa ta'ala ke bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umurni cewa idan bayina suka tambaye ka ina nake ka ce ni inni ni qaribun ina nan kusa da su duk wata amsa da mutum zai bayar da ta saba ma wannan ko ta wannan wannan ya zama shi shige wa Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ce duk wanda ya tambaye ka ina yake ka ce yana kusa da shi dan haka kowane ne ya tambaye ka ina Allah yake ka ce Allah yana kusa da kai saboda haka Allah yana kusa da kowa da kowan mu kenan tunda abinda Allah yake kenan da ni da kai da na America da na Russia da na ina ne ko kowaye ya san Allah yana kusa da shi an ruwaito cewa wasu jama'a ne daga larabawa suka zo suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Muhammadu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqribun rabbuna fa nunajihi am ba'idun fanunadihi shin ubangijin mu kusa da mu yake mu rinka yi masa munajati na sirri kamar yadda mutum yake sirri da dan uwansa an ba'idun ko ubangijin mu nesa yake fanunadihi mu rinka kwala masa kira sai Allah ya sauka subhanahu wataala ya saukar da wannan aya idan bayina suka tambaye ka ina nake ka ce musu ina kusa da su wato za su iya munajati da ni kuma ba tare da wani ya ji sirrin su ba kuma ni kuma ina jin su in amsa musu ujibu ina harfa da awatar da'i addu'an mai addu'a iza da ani idan ya roƙe ni duk wanda ya roƙe ni komin ɓoyewan ɓoyewansa da wajen roƙo to ni ina ji zan amsa masa shine mai tasiri yace ai wannan kuma akwai ayar da ta tabbatar da haka kusancin ma ta nuna mai tsanani ne inda Allah subhanahu wata'ala ke faɗa a suratu qaf aya ta 16 na wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu muka fi kusa da bawan mu akan jijiyan wuyan kuma Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a wata surar yace wa nahnu aqrabu ilayhi har yanzu minkum ku da kuke kusa da marar lafiya kuke cewa wa zai taimaka Allah ya taimaka ya warke ina mai taimako ai mun fi ku kusa da shi akan yanda ku kuke bakin gadon jinyarsa mu Allah ce na fi ku kusa da shi akan yanda kuke bakin gadon jinyarsa su wanda suke bakin gadon jinyarsa da me suke kusancin sa da ilimin su a a'a suna kusa da shi ne da jinsu da ganin da jikinsu Allah kuma yace wannan kusancin nasu to naki ya fi nasu kusanci nahnu aqrabu ilayhi minkum mun fi su kusa da ku walakin anan sai Allah bai ce la ta'lamuna ba kamar yadda wasu ke kokarin cewa ilimi ne kawai sai Allah ya maganan gani yace walakin la tubsiruna mu muka fi kusa da ku da shi ganin mu ne ba ku yi ashe muna nan da komai da komai Allah yana nan kusa da bawansa ganinsa ne ba a ya fi kowa kusa da bawansa sai dai ba za mu iya ganinsa ba ne to sai Allah ce walakin la tusiruna da ce walakin la ta'lamuna na'am falyastajibu li dan haka bayina su nemi in su nemi amsawa ta wal yuminu bi fi imani da yi la'allahum yarshudun wata kila su in sun yi haka sai su shirya na'am إِنَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَفَصْلُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْعَانَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون نعم sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce dangane da azumi musamman na watan Ramadan Allah ya yi umarnin da ya yi azumi wata cikakke har ya ce shahar Ramadan allazi unzila fihi alquran watan Ramadan wanda aka saukar da alqur'ani shi za a azumta to sai Allah subhanahu wata'ala ya a wannan lokaci da ya haramta ci da sha da sha'awa sai zama duk watan gaba daya ba a ci ba a sha ba a kusantan mata a watan kaf dare da rana wasu sai suka zamanto saboda tsananin sha'awa suna saba ma wannan umurni suna kusantar iyalansu to shine Allah ya ga da yawa za a halaka sai ya saukar da wannan aya uhilla lakum laylata siyami rafat ila nisa'ihim ila nisa'ikum an halatta muku a daren azumi ku kusanci iyalanku wato ku sadu da su kunna ai su iyalanku libasun lakum libasun lakum kaman tufafin ku ne wa antum kuma libasun lahunna kaman tufafin su ne wato ku wajen natsuwan su ne su wajen natsuwan ku ne alim Allah Allah ya san annakum ku kuntum kun kasance ta fatanuna anfusakum kuna ha'intan kanku ta hanyar zai kewa matan ku cikin azumi da daddare kamar yadda Bukhari ya fitar daga Barra dan Azib cewa nazala lamma nazala sawm Ramadan da watan Ramadan ne ya sauka kanu la yaqrubuna nisa Ramadan kullah sun kasance ba sa kusantan matansu a cikin Ramadan gabaki ɗayansa wa kana rijalun wasu mazaje sai suka kasance yakhununa anfusahum suna ha'intan kawunan su fa anzalallah sai Allah ya saukar da wannan aya Allah alima Allah annakum kuntum taqtanuna anfusakum Allah ya san kuna ha'intan kanku dan yana ganin abin da kuke yi yana jin ku fataba alaikum sai ya janye muku wancan hukunci na haramcin saduwa da iyali da daddare shine ya dawo da ku daga wancan hukunci wa afa ankum ya kuma muku afuwan laifin da kuka yi na ha'intan kawunan kun a wata shekarun baya. Fal'ana yanzu kam ba shi ruhunna ku rungume su, wabta goma ka taballahu lakum, ku nemi abin da Allah ya rubuta muku za ku samu na arzikin ‘ya'ya. Babu laifi. Sannan kuma an rage muku, har yanzu dalilin wannan sai aka sake samun wani sauki da a ramadan din gaba ɗaya ba za ka samu da tare da iyali ba kuma idan ka ci abinci da magariba ka sha ka koshi zuwa isha shikenan sai gobe da haka azumi ne eh eh sai lokacin ya ce wayo magariba in ta zo a sha ruwa ta sha ruwa tsakanin magariba da isha in an gama cin abinci shikenan sai kuma babu suhur ba cin komai daga nan sai a tafi da azumi kuma sai wannan lokacin ya ce wayo to dalilin dauke maganar cewa ya hallata a sadu da iyalin ma kuma sai aka ce kuma ya hallata ma a ci gaba da cin abinci sai Allah ya ce wa kulu ku ci washrabu ku ci gaba da sha hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad har ku iya gane bakin zare da farin zare bakin silale da farin silale to ba saukar da min al-fajr ba shikenan sai sabai su kasance sai mutum ya dauko bakin zare ya aje ya dauko farin zare ya aje yana cin abinci a duhu sai ya yi haka in bai gano bai gane bambancin fari da baki ba sai shi gaba da har sai wuri ya yi wasai ya ka fara gane baki da fari sannan ya daina ci sai aka saukar da min alfajir wato kinaya ake muku isti'ara ne aka yi aka yi aro maganan khaytul abyadu akan yanda farin alfijiri yake da khaytul aswadi akan yanda bakin dare yake wannan shi ke nuna wanda yake babu balaga a Qur'ani ko ba za a bi ka'idodin balaga ba to bai san me yake yi akwai maganganu wanda ba ba ba zahiri bane kamar yadda wasu ka wasu ƴan zahiriya ne to akwai maganganun da Al-Qur'ani ba zahiri suke ba suna nan ne a matsayin a majazi majazi ne na luga saboda haka akwai isti'ara tana daga cikin juz'i na majazin lugawi akwai kinaya tana daga cikin majazul lugawi kamar yanzu nan Allah ce fal'ana ba shi ruhunna a maimakon jami'uhunna sai ce ba shi to kinaya ne ita kuma ana yin saboda a kawar da maganar da in an faɗa za a ji ta haka a kazance ko a ban baraka an gane to akwai haka a cikin alqur'ani na'am har cewa da akai hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna an yi isti'arar libas aka kawo shi a maimakon ma'anar mubatara da ake an gane na'am to Allah subhanahu wata'ala yace min al-fajr abinda ake nufi da sayyidul abyad min sayyid aswad al-fajr al-fajr ake nufi ba lare da kuke sawa ba an gane thumma atim musiyama sannan da gunnan ku cika azumin ku ila layl zuwa dare zuwa dare an dauko min da ila domin a yi domesticating din wuri wato a auna domesticating a auna tsakani shine tun daga wato hutowan alfijir har kuma daga nan atin musiyama ilan layli shine aka dauko min alfajri ilan layli kenan tabda'una siyama min alfajri ilan layli an yi domesticating din tsakani kenan auna muku inda za ku yi to ilan laylin nan idan an ce zuwa dare ina ne dare to nan ma wasu kidimammu suka zo suka lalata al'amari ma'anan dare ba wai ilan ne kai an ce zuwa dare to ka gaya mun zuwa ina kenan sai bayan har ma wajen goma na dare ne ko yaya ko sai an je tsakiyar dare a'a ila bidayatil layl zuwa farawan dare farawan dare yana farawa da ne gurubu shams wannan shine shari'ar musulunci yawa alfijiri yahudo zuwa rana ta fadi shine ilal layl ba wai ila wasadil layl ba ko ila akhiril layl ba ila bidayatil layl ake nufi farkon dare an gane wala tubashiruhunna kada ku rungume su wa antum akifuna fil masajid alali kuna itikafi a masallaci idan kuma an bai an kai ga lokacin itikafi a masallaci mutum ya shiga itikafi to nan ba shi ba zama da matarsa kuma tilka waɗannan hukunce hukunce da aka karanta muku tun daga baya har zuwa nan hududullahi iyakoki ne na dokokin Allah dokokin Allah ne yasa fala taqrabuha kada ku kusance ta me ka ku kusance ta ma'ana la tukhalifuha ay la tukhalifuha ay la taqrabuha la la taqrabuha bil intihaki kar ku kusance ta da keta ta kar ku cike ta haddodin Allah shine la taqrabuha ma'ana la tukhalifuha la taqrabuha bil intihaki kar ku kusance ta ta hanyar keta hududullah كذلك يندبك جنن يبين الله لكم يبين الله آياته للناس الله يكي بيان آيوينسا جمومني لا الله وتكيل سو يتقون لحك ذات من سنتفاقا مع الله نعم ولا تعقلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الكفار لتعقلوا فريقا من أموال الناس كتابه فريقا من أموال الناس بالعلم وأنتم تعلمون to kamar yadda wasu suka ruɗe ba su gane ayoyin Allah ko kuma karambani wa malamai ba su kai matsayi ba suke nuna cewa Qur'ani ko mi zahiri ne su ma suka ce su ƴan zahiriya ne an gane to wannan ya saba da koyarwar sahabban manzon Allah ya saba da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas wanda shine cikin masu tafsirin Qur'ani aya ne yake cewa inna Allaha azza wa jalla karimun Allah ne girma da daukaka karimi wato kaman ka ce mutum mai mutunci ne mai kunya to Allah shi ma shi ya koyar da wannan karimi baya faɗin hawashi faɗi abubuwa a kazance a kazance a kazance batsa batsa Allah baya yi halimun mai haƙuri ne mai amfani da cikan natsuwa da hankali yukanni a gani yukanni yana kinaya yana kinaya ba ya kiran suna gatsau ƙaramar kinaya baban wani baban wani yanzu Allah ta ce baban wani ba alƙur'ani har kafiri sai dai masa kinaya inda ake kiran sa aka kira amma sai kira shi da nasiya an ga eh Abu Lahab sai manzo Allah ya tabbata da abi hadith uban Lahab to kanaman kinaya matarka ba ta san ta ce maka Abubakar sai baban Umar baban wani me kawo wannan kunya da mutuntawa ko ba haka ba to daga nan kinaya take farawa sai kai baban wani baban wani in an yi nisa aka je kinaya irin ta balaga kuma a yi koye wani abu a surta shi a kawo wani abu a badalin wannan abun da aka surta wanda a cikinsa kuma ana fahimtan waccan za a iya fahimtar waccan ma'ana shine ibnu abbas yace daga ciki Allah subhanahu wataala ya ce uhillu lakum lailatul siyami rafas rafas ya kawo yana nufin jima'i amma bai kawo ba sai kawo shi da sunan rafa an gane to rafa yana da nufin saduwan wani da wani amma in mutum ya ji shi ba zai bi abin gatsau ba an gane sannan yana daga cikin kinayar Allah da yanda Allah ya koye kalma mai nauyi zuwa mai hikima mai daɗi yace falamma tagashaha yayin da annabi Adamu ya rufe ta a maimakon yake ya sami da ita sai sai ta gaskiya ha ya zai ke mata an gane gashiya ya rufe ne ya rufe ya lullube to sai aka yi amfani da wannan a maimakon jama'a ko sai kuma nan inda Allah ya ce fatu harsakum matan ku gonan ku ne ku zo wa gonan ku sai aka mai da shi kamar gona a maimakon a faɗi cewa jima'i shi ma sai kuma inda Allah subhanahu wataala ya ce fal ana bashiruhunna a maimakon jami'uhunna to dan haka qur'ani yana tare da wannan sai wanda bai sani ba sai kuma fadin istiara badi'a wanda aka kwatanta dukkan miji da mata saboda abokantakan juna da suke yi da runguman juna da manna juna jikin juna sai aka kwatanta su da yanda riga take kusantan ka take mannuwa da kai sai aka ce hunna libasul lakum su rigunan ku ne kuma rigunan su ne saboda yadda wanda yake kusa da wannan kusa da wannan almakon a faɗi wancan kalma sai aka kawo riganka tunda riganka kullum tana manne da kai sai aka nuna matan ku kaman haka suke hunna libasul lakum wa antum libasun lahunna sai kuma inda Allah har yanzu ya kashe koya abu wanda yake a maimakon a faɗe shi kai tsaye sai ya kawo shi ta hanyar hikima ita ma ta isti'ara ne ban mamaki shine al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad an gane Allah subhanahu wata'ala yace wala takulu ko shine wala takulu amwalakum kada ku rinka cin dukiyoyinku bainakum tsakaninku da juna bil ba'il ta hanyar haramu ta hanyar haramu wato ba da dadin rabu wanda ka taba dukiyarsa ba wata dulubiha ila al-hukami ku rinka ɗiban dukiyoyin kuna kaiwa alƙalai bi takulu fariqan min amwalin nasi don ku ci bangaren dukiyar mutane bil isri ta hanyar haram wa antum ta'lamuna kun san haramun alƙali idan ya ci dukiyar wani aka kai masa cin hanci ya ci dukiyar ba dukiyarka ya ci ba ya ci dukiyar wani ne ta hanyar haram ka ci dukiyar wani miliyan ɗaya ka ɗauki dubu ɗari ka kai wa alƙali alƙali ya soke ya ce baka ci ba don haka kai ka ci dubu ɗari tara alƙali ya ci dubu ɗari kun haɗu kun ci dukiyar wani yi dukan ku da alƙalin da shi sun haɗu sun tudu ai ba da ka ai zalunci ne ai ya maka wannan kuɗin da ka bayar ka kafta haƙƙin wani ne ka ba wa alƙali kai ma ya bar ka ci gaba da zalunci ka rike wani ko ko kin ko kin biyan bashi ko wani abu shine Allah yake ku rinka cin dukiyar mutane tsakanin ku da haramun kuma ku ɗibi sashen dukiyar na haramun ɗin ku kai wa alƙalai don ku ci sashen dukiyar mutane ba bil ismi da zunubi kuma kun san cewa abin da kuke cin nan haramu na'am yas'alunaka anil ajnabi yas'alunaka anil ahillati qul hiya mawaqitun lin-nasi wal hajj وليس البر بأن تعتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون Na'am, yas'alunaka suna tambayanka anil ahilla game da jirajiran wata. To abin da suke tambaya su, su kawai wai takan je ta zama ‘yar, ta fito ‘yar siriruwa, sai ta yi ta ƙaruwa, ta yi ta ƙaruwa, ta yi ta ƙaruwa, ta yi ta ƙaruwa, har ta zama babba guda ɗaya rawo. Sai ta yi ta raguwa, ta yi ta raguwa, ta yi ta raguwa, har ta koma ‘yar siriruwa. Me ya kawo haka? zuwa abin da suke tambaya ke kuma tambaya ne wanda take wai kusan kamar za a ce ba ta da amfani wanda yake duk ilimi yana da amfani amma akwai wani wani wani karin magana da manzon Allah ya koyar a kan ilimi mara ilimin da bai wani ba wani fa'ida ke da shi ba kamar cewa ilimin ilimin لا ينفع وجهالة لا تضر kamar mutum ya rinka gadara shi ya san tarihin kaza kaza nasaban kaza kaza kaza kaza wasu sukan damu da wannan kamar ilimi ne mai muhimmanci shine wani yazo tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce ai wannan in ka tambaye shi nasaban Laraba ya